أعوذ بال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها الأحبة في الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يقوى وبركاته مسلم مسلمة وصدقا muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da cikakken salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da hikimarsa da kaddarawarsa ya yi sare mara sake haɗuwa a wannan jiha mai albarka jihar Maradi a wannan gari mai albarka garin Maradi a wannan rana ta asabar wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan al-muharram wata na ɗaya a cikin jerin watannin musulunci hijira annabi muhammad صلى الله sallallahu alaihi wasallam a cikin garin maka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladai isa ɗan maryam alaihi wasallam muna ƙara wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu iko domin ƙare samun wani farin ciki da kuma wata fa'ida mai girma ta dawo babban malami a shayar abdulmalik ramis abubakar wanda malami ne sananne a wajenmu wanda kusan dukkan dai a wani jihar mai albarka bala an san shi ana sa karatun shi karfe ne kullum a radio amfani wanda kuma wannan ba zuwan farko ba ne ba a dai gabatar da daura wannan shi ne karo ne yanzu haka wannan daura ce ta biyu bayan an gabatar da daura a baya ta kuna ta ne مقدمة ta mukaddima fi ilimin tafsir ko مقدمة أنالك في علم التفسير ودتك تبقى مالني العلامة هناك في سند الشنقيطي بأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن وشيني ولا يسايا كاونا تغرى ساكمكم جيتا da malam ya samu kuma ya Allah ya bashi shi ya karba sai ga ya dace a ce a gabatar da wata tsaraba ga ɗaliban wannan gari mai albarka kafin ya koma to insha Allah yanzu ma za a gabatar da daura ne ta wannan littafin da yanzu muka raba yake hannunku wanda gashi nan za mu ga muzakkiratun mukhtasara fil lughati was sarf muzakkiratun mukhtasara fil lughati was sarf والعيدات مع اللجنة العلمية لمعهد أئمة الخبراء. أنا أصلي مكرر من الأساس السعودية ذاك الشمس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد معهد الأئمة والخطباء. الإني في معهد الذي بعد هروق الإمامي لكما خطيبي نمن من الجمعة هناك ولكما ينا وانا في علم العالم shine ilmin sa kowa ya san muhimmancin ilmin sa ilmi ne wanda ba wanda ya sai wadatu daga barin sa sawa ko dalibin ilimi ko daliya ko malami kuma abu ne wanda ya yi karanci a cikin abu a zauren mu yana cikin abin da ba a karanta Eh, sai kaɗan in an samu za ka ga ana ɗan tabawa wasu 'yan wurare to da haka ilimi ne da muke da kusuri ne yawa a cikinsa za ka samu malami malami ya amsa sunan malami a yankinmu amma a bangaren ilimin sa da su kuma yau sai dai kawai abubuwa da ya rigai ya iya tatbikin su wanda koya mashi aka yi a aikace ke fan baka mun sha cin karo da irin wannan matsaloli manya-manyan malamai za su ce a samu dama ko da littafin da take sai kuma yana daga cikin abin da ya kawo ma fannin usuli ba mu saba da irin wannan kudai ba cikin ba a fannin wanda ake karanta duk galibi da kafai ne na malamai wanda kuma a jami'a ne ake karanta su ma'ana malamai ne suke karanta su to alhamdulillah malam ya kawo mana wannan zaraba wanda mun sani wanda bai san ilimin sarfa ba to zai sami matsala babba musamman a bangaren rubutu musamman a bangaren rubutu ba na ba ana magana wajen magana to bangaren rubutu wanda bai san ilimin sarfa kwata-kwata ba zai yi tarihi ba Eh, saboda ba yadda za a yi mutum ya sami kudura ta rubutu mutukar bai da ilimin sarfa da haka dai fa'idonin shi suna da yawa za mu saka bakin malam cikin mukaddimar da zai gabatar mana ba tare da tsawaitawa ba insha Allah tabaraka wa ta'ala babban malamin mu sananne mun gabatar da bayani a shi kun san shi babban malami ne babban da'iya ne lecturer ne na jami'a sannan kuma babban limami ne ma'ana da dai manasir daban-daban wanda duk ba su bane suke da mahimmanci a wajen mu babban abin da ke da kai da yawa suna da irin wannan manasir yan amma dai mun sani khairun nas anfa'uhum nas to malam ya bada rayuwarsa gaba daya yayi tadhiya in dai gan shanin karatu ne ina ka fito karatu ina za ka karatu ni kake karatu in dai akan magana karatu ne to shi malam Allah subhanahu wataala ya bashi wata irin jaja'a da wata irin hamasa wanda muke ganin hamasa ce ta za'ida to a wannan jalibin kuma ana bukatar ta kawai abin da muke fata Allah ya kara masa lafiya ya kara masa imani da tsawon kwana da kuma kyakkyawan ƙarshe Allah ya ji kan magabata Allah ma zuriya albarka Allah kare shi ya kare mu daga daga bakunan mutane na idanun mutane Allah ya kara ba shi ikhlasi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a dawwama ana yi wayannan atharikin da za a bari ba da rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya sa in ya rage mu mutuna da shi ne kasan shi a cikin addu'o'in mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu da Allah ya hada mu da shi ana muna fatan Allah ya tara mu a jannatul firdaus baki da insha Allah babban malamin mu falyatafaddal mashkura ma'jura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yan uwa bayan mun ji bayanai daga gangaren hafizin alkur'ani alkur'ani wanda yake tafiya bisa doron ƙasa kamar da suke cewa alkur'ani ya mishi alal ard malam suleiman wanda a garin mara idai ba koye yake ba makarancin alkur'ani ne kuma limami ne kuma da'iya ne ya dai hada abubuwan da ba za mu iya lissafa su ba ya gabatar da ni a matsayin malami duk da yake dai mu mun san dalibai muke masu neman ilmi kuma muna ganin mu ne kamata mu kishin yan uwanmu dalibai mu kawo ta mu gudunmuwa cikin tafiyar wato da'awa da karantarwa to Allah ya saka ma malam da alkhairi duk lokacin da aka ce za a gabatar da waɗannan ayyuka za ku ga da shi da sauran 'yan uwa suna tsaye akan yadda za a shirya daurat da wa'azzuka a wurare daban-daban to gaskiya tunanina ya zo akan wani ilmi wanda kamar yadda malam ya ce ilmi ne wanda ya yi karamci a karanta shi a yankunanmu wanda kuma yana daga cikin ulumul ala in an ka ce ulumul ala ilmin muka ne waɗanda za su ba ka damar duk lokacin da wata matsala ta taso to ga yadda za a yi a warware ta rashin karatun waɗannan ilmin muka ko ko mutum ya karanta su bai san yadda ake aiki da su ba yana daga cikin abin da ya yake sawar karatu yana samun wato tasgaro da illa a wurarenmu ina fata ana fahimta ta muna da ulumul ala a gida biyu ulumul ala na shari'a da ulumul ala na lugha in an ka ce ulumul ala na shari'a muna da usulul fiqh muna da usulul tafsir muna da usulul hadith sannan kuma muna da alqawaid alfiqhiyya idan an ka ce ulumul ala na lugha muna da ilmun nahw muna da ilmus sarf muna da wato ilmul balagha ko alqawaidul balaghiyya sannan kuma muna da fiqhul lugha ko ilmul lugha sannan muna da ilm na al'adab madarisul adab tarihul adab da sauransu so idan mutum bai san ulumul ala ba sai ya kasance galibi karatunsa na karɓari talakki kenan idan wata mushkila ta taso lokacin da ake son a warware wannan matsala din bai san yadda zai yi ba wannan kuskure ne ko kuma ce a'a wato matsala ce da ya kamata a ce an tunkare ta da gaskiya to a yau da yarda Allah mun samu wani littafi duk da yake littafin babu shi a yankunanmu amma saboda muhimmancin wannan littafin muka sa aka yi photocopy don a yi karatu a cikin wannan littafi saboda su ulumul ala galibi suna da wata al'ada idan ka karanta littafi ɗaya wanda ya tattaro matsalolinsu to ko da ka samu wani littafin wanda ba wannan ba za ka iske galibi tsarin ɗaya ne zai bambanta amma ma'aluma cikin kusan ɗaya ne mutaƙari ba suna kusa da juna kafin da shiga karatu ga dangadan akwai littafin da shi wanda ya buga shi a cikin ilmin sarf malami ne na yankunanmu na afirka wanda ana kiransa sheikh abubakar tiyam ko tiyam ne ko tiyam dai malami ne na kasar mali ya rubuta littafi almabadi'u sarfiyya almabadi'u as-sarfiyya dama yana da arrisalatun nahwiya na ɗaya da na biyu da na uku in bambanta ba yana da kuma almabadi usarfiya na ɗaya da na biyu wanda lokacin da ina yaro ƙarami wannan littafin yana daga cikin littattafan da ko na mallake su na saye kuma lokacin muna zuwa makarantu na soro muna karatu ban sani ba ko na sa littafin almuhimmu dai na san littafin akwai shi to wannan littafin yana da muhimmanci akwai sha'anan ko to kaga ɗalibin ilimi zai iya neman shi to amma wannan abin da yasa na ɗauke shi duk da yake littafi ne ba a cika samun shi ba saboda littafi ne wanda ya tattaro matsaloli masu yawa duk da yake akwai waɗanda ba sa cikin littafin a ƙarshen karatu za mu yi bayani kansu wannan ba shi ke nuna cewa ba don mun yi wannan daura an kai ƙarshe ba haka ba ne a'a muna son ne wato ka gane hanya in ya so sai ka zage damtse don saboda ci gaba da karatu ulumul ala suna da muhimmanci kwarai da gaske idan muka shiga cikin karatu za ku gani galibin ilmu sarf a da tare da ilmun nahau yake shi yasa za ku ga alfiya ibn malik sai da ya kare bayani kaf game da ilmun nahau sai ya zo yi bayani kan ilmun sarf amma sai zaman to takaice ne ina fata ana fahimta ta amma akwai littattafai irin su shazal arf wani littafi ne shazal arf da kuma sharhu shafiya wani littafi ne shi mai girma a cikin ilmin sarf da kuma at-tarif fi ilmin tasrif na wani malami da ake kira abdallah al-usta na kasar libya almuhimmu dai akwai littattafai masu yawa a cikin wannan fanni wannan littafi lajina ce ta malamai ta yi abin nan ta yi shi wanda jagoranta ko mai kula da wannan aikin a wannan lokaci Dr. turki al'utaibi idan kuka diba safha ta shida safha ta shida a cikin littafin za ku ga a rubuta Dr. dalin tana nufin Dr. turki al'utaibi to e an yi mukaddima mukaddimar tana da tsawo ba za mu iya cewa duk abin da ya zo cikinta ba za mu yi bayani kansa ko ba haka ba amma za mu ɗan taɓo waɗansu bayanai saboda suna da muhimmanci kuma zai zamanto sun bayyana manufar da muke son mu kai gare ta ko da bamu cin mata gaba ɗaya ba al-mabhasul awwal malam yace ahammiyatul arabiyya wa alaqatuha bil ulum ash-shar'iyya ahammiyatul arabiyya muhimmancin yaren larabci wa alaqatuha bil ulum ash-shar'iyya da alaƙar yaren larabci da kuma ilmin muka kaga bai ce ilimin shari'a ba ilmin muka na shari'a gaba ɗai suna da alaƙa da yaren larabci mun fahimci wannan da ke ko malam ya ce takmun ba to makinuna ba mutabe takmunu ahammiyatul lughatil arabiyya fi annaha al-lughatu allati anzala Allah an gane ko allati anzala Allah subhanahu wa ta'ala biha kitabahu al-karim takmun aslin kamar kamar abu ya koyi ne to ma'ana inda gizo ke saka a wajen malam bahaushe yadda za mu gane muhimmancin yaren larabci to shi ne za mu ga cewa inda yake bayyana kai tsaye fi anna hallugatun lati an zalallahu subhanahu wa ta'ala bi haƙi ba hulkari shi ne yaren da allah ya saukar da littafin shi mai girma kinan ko shi alƙur'ani duk abin da yake da alaƙa da shi sai ya zama to shi ne gaba domin ko cikin littattafan allah babu irin alƙur'ani to kuma Allah ba zai zaɓa ma alƙur'ani ba wani abin da ke da tawaya ko kai idan ka zaɓe abu sai ka zaɓe top na ƙarshe ko na a gani a faɗa to balantana Allah subhanahu wa ta'ala kaga in za ka zaɓi riga kana son ka zaɓi mai kyau mota mai kyau sutura mai kyau wurin bacci gida mai kyau mota mai kyau mata mai kyau ko ba haka ba to ƙur'ani fa shi ne saƙon Allah wanda fi kowane saƙo cika da ɗaukaka a wajen Allah to ya za a yi Allah ya zaɓi yare wanda yake yare ne mai tawaya Allah ya saukar da littafin shi da shi ba zai yiwuwa ba shi yasa malamai suka ce in ka kalli alƙur'ani muna ganewa ko in ka kalli alƙur'ani duk abin da ya alaƙa da alƙur'ani sai ya zama to shi ne na farko idan muka dubi cikin mala'iku wani mala'ika ne shugaban mala'iku jibril ko to na zalabihin ruhul amin ala kalbika litakuna min almundiri bilisanin arabiyyin mubi idan muka ɗauki allo wanda ake rubutu musa an ce allo allo ko to wani allo ne fi kowane allo girma lauhil mahfuz ba allo na a bisa doron kasa ba nan muna da allo na amma dai buske lauhil mahfuz ba Allah ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz idan muka dubi a cikin wurare bagirrai wani wuri ne ko a wani yanki wani yanki ne kowace ƙasa tafi kowace ƙasa ɗaukaka da daraja a duniya makka da madina ko ba haka ba kan mu ce saudiya wani ce mun yi son rai tunda a da babu wata ƙasa sunanta saudiya shekara dubu da wani abu da suka wuce an gane ko daula saudiya bata wuce ta ali saudi bata wuce shekara 200 ba a bisa doron ƙasa zuwa abin da ya kama da haka almuhim makka da madina dai kafin daular saudiya akwai su to makka da madina sun fi ko ina daraja mi yasa saboda alqur'ani a makka da madina da ya sauka almakkiyu wal madani idan muka dubi cikin mutane wa ya fi kowa kima da daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi alkur'ani a cikin al'ummomi wace al'umma ce tafi kowace al'umma kima da daraja al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas to mu ne kuma aka ba alkur'ani cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wane ne kuma yafi tun da yanzu cikin al'umma ne to cikin kuma ɗaiɗaikunta wanda yafi shi ne wanda aka ba alkur'ani hadisi ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na sayyidina uthman radiyallahu anhu cikin sahihul bukhari khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairi daga cikin ku wannan al'umma ma wanda ita ce mafi alkhairi to mafi alkhairi a cikin ta man ta'allama alquran wanda ya je nemi sanin alqurani wa allamahu kuma ya sadaukar da kansa don karantar da alqurani amma yau ga majalisar ɗinkin duniya tana cewa mai karatun alqurani ilitire ne shomer ne bai da amfani a cikin al'umma to ba abin mamaki bane saboda kahiran Allah na sun ka taru wannan wuri kenan abinda suka ga dama za su faɗa mun gane ko to bayan haka su ahlul qur'ani an kira su ahalullahi ina fata ana fahimta ta ƙarshen ɗaukaka da daraja ke to idan muka ɗauki wannan a cikin shekaru da aka yi a duniya gaba ɗaya har duniya ta ƙare waɗannan shekaru ne suka fi ko waɗannan shekaru kima da daraja su ne shekaru 23 da alƙur'ani yana sauka saboda lokacin da alƙur'ani yake sauka ba wani lokaci da ya kai shi alkhairi kaga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul quruni qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم lokacin da alkur'ani yake sauka shine lokacin da yafi kowane lokaci kima da daraja da albarka to bal ma hatta da shekarun da suka zo bayan su babu wanda suka kai su daraja da albarka mun ji wannan ku to cikin watanni wani wata ne fi kowane wata kima da daraja shahru ramadan Allah ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran na fata na fahimta ta to kuma cikin darrai dare-dare ko darurruka ban san ko ce hausa kuke amfani da ita ba wani dare ne fi kone dare kima da daraja lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr mun gane wannan da kyau to yanzu an kare da wannan mu bar shi a misalai ne nake bayarwa to cikin yarurruka a duniya wani yare ne fi kowane yare kima da daraja a duniya al'arabiya duk da suna cewa larabci shine yare yan aljanna wannan babu nafsi akan haka almuhimmu dai a nan duniya mun tabbatar da yaren larabci shine yare da fi kowane yare kima da daraja to me yasa to ga dalilan nan qala ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum tahqilun an sabkar da alkur'ani da yaren larabci shi yasa larabci ya fi kowane yare kima da daraja a duniya wannan suratu yusuf kenan duk da yake akwai inna an zallahu ƙur'anin arabiyyar ko guda biyu a cikin alkur'ani a cikin suratu az-zukhruf da kuma a cikin suratu wato yusuf ko ba haka nan bane yawwa to don haka mai har da alkur'ani sai a yi hattara ka a zo ana cikin yusuf a haɗa cikin zuhruf ko ana cikin zuhruf a haɗa cikin yusuf mutashabihatul alfaz kenan la'allakum taqilun nahnu naqussu alayka ahsan alqasas la'allakum taqilun wa innahu fi ummi alkitabi ladaina la'aliyun hakim sannan kuma daga cikin dalilai Allah ya ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين آيوين السنون القرآن ياسم كده ياري العربتي سورة النحل آية تدريد أكو وقال تعالى كما الله يتشي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا من سبكد شي قرآن لدى ياري العربتي كما نما آية تقب الله يتشي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين bilisanin arabiyyin mubin sannan kuma Allah ya ce wala qaddarabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun qur'anan arabiyyan ghayra dhi'i wajhin la'allahum yattaqun sannan kuma Allah ya ce kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun waɗanga ayoyi da muka karanta suna nuna alqur'ani ya sauka da yaren larabci kuma suna nuna yaren larabci ba wani yare wanda ya kai shi domin Allah ba zai zaɓan ma alƙur'ani yaren da yake da tawaya ba ina fata ana fahimta ta to wannan shi ne abin da kamata mu fahimta ƙarƙashin wannan duk da yake malam ya ci gaba da bayani mu koma a safha ta takwas an gani ko mu koma wato a safha ta takwas in muka dibi صفحة تتكس تنكسا يتي العربية لها علاقة قوية بالعلوم الشرعية al'arabiyya kenan na al-lughatul arabiyya na an shafi lugha din don da an faɗa zaka fahimta shi yaren larabci laha alaqatun qawiyya yana da alaka mai ƙarfi bil ulumi shar'iyya da ilmin muka na shari'a malamai ne suke faɗar wannan shi yasa wani yana ganin karanta nahwu da sarfu da balaga da adab ba ta lokaci ne a bata lokaci ne akwai wanda ba ce ganin kai wannan shirme ne wani ba ya ce kafirci ne wani ba ya ce bid'a ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da sahabbai na hau ba bai karantar da sahabbai sarfu ba bai karantar da sahabbai balaga ba kawai sai ku zo ku kawo mutane wasu abubuwa wannan yana nuna bai fahimci me ake ce ma ilimi ba ina fata ana fahimta ta bai karantar da malam bai karantar da sahabbai usulul fiqh ba an gane ko bai karantar da sahabbai usulul tafsir ba to a nan irin waɗannan ababen mu maido hankalinmu bai karantar da sahabbai ta juwidi ba waɗanda ke faɗar irin waɗannan maganganun wani lokaci saboda dalilai ne manya guda biyu ne daga ciki na farko idan mutum bai san ilmi ba kuma ilimin yake bayyana a cikin al'umma sai ya nuna wannan ilimin bai da amfani wannan kuskure ne an gane ko idan baka san fanni ba ka yi kokari ka karanta wannan fannin abu na biyu wani ya san fannin yana da amfani an gane ko amma yana neman mafita ne wanda shi zai hana kanshi kuma ya hana mai sauraron shi koyi wannan ilmi wannan kuskure ne idan ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai karantar da sahabbai na hau da sarfu da balaga ba abu na farko wanda zamu fahimta anan shin su me yasa ba a koya musu na hau da sarfu da balaga ba mun ji babu ma wannan ilimin a wannan lokaci saboda su larabawa ne suna magana da yaren larabci ba za a koya musu larabci ba a yau a koya ma wanda ya iya min tahsilul hasil la fa'idata la yadda suke magana da yaren larabci kafin ma zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana magana da yaren larabci to lokacin da aka ga addinin musulunci yana fadada al'ummomin da ba larabawa ba suna shiga cikin addinin musulunci kuma larabci ba yaren su bane kenan ana buƙatar su kansu larabawan da suka cakuda tare da al'ummomin da ba larabawa ba sai larabcin nasu ya fara samun matsala in su iyayen larabcin nasu yana nan ‘ya'yan sai aka ce to a fiddo waɗansu ƙa'idodi kaza ga yadda yake kaza ga yadda yake ga yadda laraba suke cewa sai aka rubuta aka aji wannan shi ne asalin ilmin muka a duniya idan ka ce haka nan an gane ko sai mu tambaye ka shin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sahabbansa mustalahul hadith a ina kuwa musu mustalahul hadisi yace hadisi kaza da'ifi ne ko hadisi kaza sahihi ne babu saboda wannan lokacin ba a da wannan bukata kana da rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai an gane ko sai ka tashi in Madina kake sai ka je gidan manzo sallallahu alaihi wasallam in wani kauye kake sai ka dauko raƙuminka ko abin hawa ka zo sai ka yi tambaya sai ya karanta maka baka bukata ka ce haddathani fulanin an fulanin sai ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sahabbansa sun bar duniya ana ruwaitowa to shine ya kawo haddathana fulan haddathana fulan haddathana fulan saboda waɗanda suka yi riwaya suna mutuwa an gane ko to wannan dole kuma shi zai sawar mu binciki shin fulanun din nan adilun ne ko ghairu adil amintacce ne ko ba amintacce bane don ba a karban labari ga mutumin da ba amintacce ba ina fata ana fahimta ta shi yasa irin wannan rudu da waɗansu suke shiga cikin shi shi yake sawar suna ɓata ilimin mukan addini suna ganin kamar addini suke ma hidima an gane da kyau ko to tunda an ce yana da alaka mai ƙarfi da yaren larabci wahiyar sabilul musila ilaiha kuma yaren larabci ita ce hanyar da za ta kai ka ga ilimin mukan shari'a ba yadda za a yi ba yadda za a yi baka san larabci ba baka iya larabci ba ka san ilmumukan shari'a an gane ko wanda bai hau hanya ba zai kai ga gari ba zai kai ba to yana da kyau ɗaliban ilimi mu yi hattara ƙwarai da gaske da waɗanda suke ƙoƙarin yin suka ga ilmumuka na luha a'a luha ita ce mataki na farko na ilmi ka yi ƙoƙari ka haddace alƙur'ani ka yi ƙoƙari ka san ilmin lugha kuma ka yi ƙoƙari in nace ilmin lugha na bayanan nufin wani ilmi da ake cewa ilmin lugha ba a'a ilmin mukan lugha sannan kuma ka yi iya ƙoƙarin ka san ulumul ala na shari'a to a haka ne za in Allah ya taimake ka za ka fahimci karatu kuma za ka zama malami duk mutumin da kullun karatunsa sai an bashi shi bai iya fahimtar wani abu a cikin karatu to ba malami ba littafin da duk ya karanta a wajen malamai to shine zai zo ya fassara in ba a yi masa wannan karatu da littafin ba yawan da littafin ba yau babu ilmi ke naqil ne kai kan nuskhatil mukarrara kamar kaset ne yadda malamin kan fassara haka zaka fassara ai an ka littafin da malamin kuka bai fassara ba ba baka san shi ba yo baka karatu ba kenan a'a kana iya karanta su il- ita lugha ita ke baka damar da littafi ko ba a zamanin ka aka rubuta shi ba zaka iya karanta shi amma ba shi ke nuna kuma ka wadatu da malamai ba na fata ana fahimta ta an gane ko to yace wa qad adraka a'immatu salafi rahimahumullahu ta'ala zalika kaji ganewar akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin yaren larabci da shari'a a immatu salaf intabe shugabanni na salaf magabata na salaf sun fahimci haka sun fahimci haka rahimahumullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya musu rahama yace fa haffu ala ta'allumiha sai suka kwadaitar da mutane akan yin karatu a bangaren larabci ka san larabci kuma ka san larabci ba shine ka iya kaifa haluka ba da haza da hadihi ba shine ba wannan yau da gobe yare ne na yau da gobe a a kawo littattafai na lugha da sirrin lugha da matsalolin lugha a ce a rarrabe su amma dan ka iya kaifa haluka haza hadihi wannan ba mu bai da amfani amma ba shine ake nufi ba a kawo littafi a buɗa tun farko har ƙarshe a fassara duk wanda yake ganin yayi karatu ta nan da ake gane yayi karatu malami bai da makarantar da yake karantarwa ba malami bane dan hayaniya ne ina fata ana fahimta ta dole malami akwai wurin aikin sa nan da ya kamata a san shi shi yasa dan ka iya wannan larabci ne yau da gobe wallahi baka magana ka iya sai an kawo littattafai an fara bayani an fara fiddo ka'irodi yadda ake warware matsaloli sannan ake sanin ka sani ko baka sani ba don haka wannan zaƙin bakin ba shi ne ake bukata ba shi yasa larabawan kansu a yanzu tare da 'ya'yansu ake karatun larabci sai bakin mutum ya samu maki 100% ko 95 ba larabi sai ka iske ya faɗi a jarabawa don ba yaren ba magana bace su yaren su ya za su faɗi a jarabawa ya ce to wa ilaika ba'da ma ja'a anhu wa ilaika to ka karɓa nan wani in ce ilaika zuwa gare ka ko ba haka bane ila harful jarri ka kuma damiri ne da aka idafa zuwa ga abin nan ila sai ce ila harful jarri alkafu damirun muttasilun mabniyun ala alfathi majrurun bi ila ka hada rabi an gane ko to yana daga cikin abubuwan da muke son dalibai su fahimta nan ilaika gaba ɗai dunkule ta zaka yi sunanta ismu fi'li amrin fi'ili amri na amma sunan fi'ili amri ba fi'ilin amrin ba masani ko muna fahimta sai ka koma cikin littafin nahau ka diba cikin babu asma'il af'al akwai ismu fi'ilu amrin akwai ismu fi'ilu madin akwai ismu fi'ilu mudari sannan kuma ga ahkamuha ilaika duka gaba ɗaya ismu fi'ilu amrin na yana ba da ma'anar fi'ili amri ba fi'ili amri ba ne shi sa an ka ce mai ismu fi'ilu amrin sai ka ce ilaika ba'dha shi ba aza mafulun bihina don in ce khudhil kitaba Allah ce ya yahya khudhil kitaba bi quwwa ay al kitab mafulun bihina to shi khudh fi'li amrina to ilaika kuma ba fi'li amri bane don da ilana da kafin to amma an dunkule sun koma min sun koma wato ismu fi'lu amr Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida yace ya ayyuhalladhina amanu alaikum anfusakum ya ko da kun kai imani alaikum anfusakum idan da zamu yin fassara bil alfaqat wato at-tarjuma al-harfiyya sai mu ce alaikum akanku anfusakum kawunanku to kuma shi alaikum inda mun dauke shi harful jarri da kum ya kamata a ce alaikum anfusukum domin anfusukum alaikum ne amma me yasa an kace alaikum anfusakum domin shi alaikum din nan yanzu ya fita da harful jarri da kum din wato kamar kai idafa sai kace alaikum ismu fi'lu amrin anfusakum maf'ul bihi ay ilzamu anfusakum wahdharu anfusakum idan baka san wannan ba kuma ka zo ka ce ka san larabci musamman yan jami'a su kokarin suka su kware wajen larabci su ga ka tabka banna su yi dariyarka Allah ya kyauta sai malam yace qala umar ibn al-khattab umar dan khattab ya ce in kana zancen salaf ai sahabbai su ne karshen salaf ko to barka ji abinda umar radiyallahu anhu ya ce wa ali sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin yace ta'allamu al-arabiyya ku koyi neman sanin arabiyya larabci fa innaha min dinikum domin tana daga cikin addinin ku wani sashi ne na addinin ku wa ta'allamu al-fara'id ku nemi sanin fara'id ilimin wato rabon gado kenan ko yace fa innaha min dinikum shi ma daga cikin addinin ku شيخ الإسلام ابن تيمية أتشن اقتضاء الصراط المستقيم شيكا ونا أثر لسيدنا عمر رضي الله عنه من قال ونا تو سننكما آه أن يو رواية كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري سيدنا عمر يا تورا وسيكا زوج أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أما بعد يتي فتفقه في السنة ma'ana ku nemi sanin sunna in an ce ka san sunna ba shine kawai ba ka karanta hadisi ka yi kokari ka san hadisin ya inganta ko bai inganta ba don yana daga cikin abinda an matsalar mu duk abinda an ka wurta to sai a wurga a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan kuskure ne sai an bi diddigi an san ya inganta ko bai inganta ba domin idan bai inganta ba ba a san ko magana wa za a aiki da ita ba mun gane wannan na biyu in hadisi ya inganta to sai an yi fiqhu an tabbatar da abin da ake son a tabbatar na ma'anar akwai shi a ciki bayan kuma ma'anar ta tabbata sai an tabbatar da salamatun nassi min al-mu'arib ash-shar'i nassi na iya inganta ma'anar shi haka take amma akwai wani nassi da yake bukata sai an hada sannan a yi aiki da shi shan jini halal ne ko haram Allah ce hurrimat alaikumul maitatu sai ce mi waddam to idan da za mu yi aiki da wannan aya ita kadai da ba za mu ci nama ba ba za a ci nama ba don raba nama da jini abin da ba zai taɓa yiwa ba zai yiwa ba gaba ɗaya to ko da zai yi amma dai za a sha wahala amma wani jini ne ake nufi sai Allah ce a cikin suratul an'am qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha to jinin da ake nufi wanda idan aka yanka dabba yana zuba shine ake nufi an gane ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ina cikin sunan ibnu majah wanda yace an halatta muna matattu guda biyu da kuma jini biyu to bari magana kan jinin alkabidu wattihal alkabidu anta ko hanta wattihal da kuma makaikaiciya ko sefa suna cewa makaikaiciya suna cewa sefa ba wanga sefa ta faransa ba an gane ko to ashe idan baka fahimci nafsi ba ka ɗauki addamu baka gane cewa yana da wani mu'arid ba yani al-muqayyid shikenan suka je kai bandi shi yasa ɗaliban ilimi don ka fahimci hadisi guda ko aya guda ba shi ke nuna ta ƙare ba akwai waɗansu ababe da ake buƙata wata aya tana buƙatar aya biyar ko shida ko bakwai kafin a fassara ta wata aya tana buƙatar hadisi ɗaya biyu uku hudu biyar shi yasa kada ka ɗauki kawai da ka zo ka ce wallahu la yahdil qawmaz zalimina Allah bai shirya da mutane azzalumai an ƙare ba ta ƙare ba akwai saura ana iya tambayar ka to ka ce Allah bai shirye da mutane azzalumai ko ba haka ba to kuma da yawan mutanen da suke azzalumai Allah ya shirye da su kwarai da gaske da yawa muna gani ko a wannan lokaci sai ka iske wanda ba musulmi ba ya zo ya musulunta haka ne ko ba haka ba kirista ya zo ya musulunta ba ma guje ya zo ya musulunta gashi nan dai kasashen turai ana musulunta kuma kan ya ce Allah ya ce wallahu la yahdil qawmaz zalimin Allah baya shirye da mutane azzalumai to Allah ne ya karya kuka kai ne ba ka fahimci nassin ba muna fahimta da kyau kaga shi yasa nan ana buƙatar ɗalibin ilimi ya daina ganin lafazi kawai ya sa tsammanin an ƙare ba a ƙare ba akwai abubuwan da ke tafi innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun waɗanda suka kafirta duk ɗaya ne a gare su ko a kansu kayi musu gargadi ko baka yi musu gargadi ba la yu'minu ba za su taɓa yin imani ba kuma ga kafirai na suna musulunta kuma allazina in ka diba cin usulul fiqhi tufidul umum duk kafiri wannan aya ta shafe shi to amma ya za iya samu mafita kaga shi yasa dole nan kana buƙatar ka fahimci nassi karkashin nassoshi abinda profesan tafsiri na garin Kano wanda ake kira Dr. Kabir Yunus Ustaz Dr. Kabir Yunus yana da littafi dirasatun fi usulit tafsir yayi babi akan tafsirul Qur'an ala daw'il maqasid ko fi daw'il maqasid akwai maqasid shar'iyya akwai al-maqasid fi ilmi tafsir akwai al-maqasid fi da'wa ta in baka fahimci wannan ba sai ka je kai ta bankaura mun gane wannan nan innal ladina kafaru wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin aiki ne mai yawa shi wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin kafin ba a fara bayani sai an dawo maluha al adh-dhalimin ai ana cewa adh-dhalimin ko sai an ka ce adh-dhalimin ita azzalimi na alif wal lam din nan wace iri ce shi wani abin da ya dauka aldu in ka gani ta guda ce ko ba ka nan bane albaitu alustazu ko ba ka nan bane arrajulu almar'atu ita al din nan kala uku take tashi kuma ma'ana goma sha ɗaya zuwa sha biyu take dauka nawa ka sani ko baka yadda ba in an ka zo wajen aikin a aikace sai ka yadda da haka akwai al-jinsiyya akwai al-istighraqiyya akwai al-ahdiyya kadiba sun wani littafi ba ni ne ni faɗa ba malamai da suka faɗa wani in yaji sabon abu ce kai ga harka sunansa mughnil labib an kutubil a'arib libn hisham al-ansari an gani ko al jinsiyya ita jinsiyyar nan tana nufin jinsi ma'ana in kana son ka gane ta sai ka cire ta sai ka kawo jins sai ma'ana ka wuce wal asr innal insana lafi khusr sai aka ce illal ladina amanu mutum guda ne aka faɗa kuma sai aka ce illal ladina amanu ya za a yi a fitar da jama'a mai yawa cikin mutum daya sai ka gane insani kin nan jinsiyya ce asalinta inna jinsal insani lafi khusr illal ladina amanu akwai al'ahadiyya ahad shi kanshi ahadikin daban-daban na akwai ahadun zikiri akwai ahadun zihni al-yawma akmaltu lakum dinakum su waɗanda ake magana lokacin da ayatu sauka sun san wacce wace rana ce Allah Allah bin kire shi ba sai kaji malamai sun ce maka ai ranar arfata amma an ka ce al-yau ai mu abin da mu dauka yau din da muke ciki ana fahimta ta da kyau wagga mukaddima tana da muhimmanci shi yasa kuka mun tsaya za mu taba ta kafin mu shiga cikin karatu ga dangane akwai al-istighraqiyya umumiyya akwai al-istighraqiyya urfiyya ita umumiyya kullu ake kaddarawa gabanta yanzu an kace innal insana in kace istighraqiyya ce umumiyya sai ka sa inna kullal insan ya shafi dukkan ya adam to a nan kuma shi umumiya ce mutlaka ko umumiya ce urfiya in an ce mutlaka ta shafi kowa da kowa in an ce urfiya a'a ta game waɗansu ne ba ta shafi waɗansu ba ana iya kawo lafazi na jama'a gaba ɗaya amma sashensu ake nufi allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum allazina qala lahumun nas wanda mutane suka ce musu malamai suka ce mutum guda ne innan nasa qad jama'u lakum ko ba kadi fakhshawhum yanzu kaga sai ce annasu kuma a ce mutum daya kadiba cikin ar-risala na Imam Shafi'i ba wagga risala ta Abu Zaid al-Qayrawani ba da muke karatu cikin fiqh al-Malikiyya Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti al-Allamah al-Qur'ani rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin yace abinda ke nuna mutum guda ake nufi da Allah yace alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin 'azim yace innama dhalikum ash-shaytan bai ce innama ula'ikum ash-shayatin zalika da mutum guda ne kenan wancan din wanda yake magana ash-shaytanu yukhawifu awliya'a to yanzu nan yadda za mu yi mu fahimci ayar in mun ka ce wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin mun ka ce ahdiya ce al'adu shine abin da aka saba nan ana nufin abin da aka sani to nan waɗansu azzalumai ne Allah yake magana kansu waɗanda ya san ba za su musulunta ba kaga dole sai da larabci in ka ce a'a al wagga istighraqiyya ce amma urfiyya ta haɗe dukkan azzalumai amma waɗanda an san su Allah ya san ba za su yi imani ba har yanzu dai makamata ta kuma wuri ɗaya innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim amma in ka ce al-jinsiyya ce umumiyya an gane ko ko kuma istighraqiyya ce umumiyya mutlaqa dukkan azzalumai Allah ba zai shiryar da su ba to sai ka ce huwa amun makhsus amu ne amma za a keɓance shi da waɗansu kafirai waɗanda za su musulunta tunda an ce ba za a shiryar da su ba mun gane wannan da kyau to kaga wanda yake cewa larabci bai da amfani idan aka zo aka fara tattaunawa wanda mas'ala guda ce da kawo sun fi mas'ala kuma an tsoro ta zuciya alqur'ani an gani kenan fiye da mas'ala dubu ne suke gaban ka ko wace al'in ka zo ka bincika wace iri ce cikin su haka aiki ya tsare ka to in babu ulumul aya zaka tantance wannan Allah ya kyauta yace fatafaqahu fi sunna wa tafaqahu fil arabiyya ku nemi sanin sunna da ku nemi sanin larabci wa a'ribu alquran fa innahu arabi ku yi i'rabi alquran asan wasalin alquran duk da yake wannan lokacin ba wai ana nufin ba shi alqur'ani ka zo kai i'rabi shi da muke i'rabin shi na ana nufin a tantance wasullansa fa innahu arabi domin shi alqur'ani balarabi shi yasa yana daga cikin tabbata qira'a ta zamanto mutawatira daga cikin sharuɗanta ta zamanto ana iya irabinta duk ƙira'ar da ba a iya irabinta to ba ƙira'a ba ce ibn aljaziri a cikin tsayyibatun nashar ya kawo waɗannan sharuɗan guda uku ya ce fa kullu ma wafaka nahwin an gane ko wa kana lil rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa alqur'anu fa hadhihi thalathatul arkan ومهما يحتل شرط فاعتقد شذوذه لو انه في السبع دولي فكل ما وافق وجه نحو سي يا زمانتو cikin nahwa ana iya i'rabin wannan qira'a wa kana lil rasm ihtimalan yahwi ya zamanto rubutun da sayyidina Uthman radiyallahu anhu yayi wannan qira'a tana iya shiga a cikin sa wa sahha isnadan kuma sanadin ta ya inganta an gane ko? to waɗannan maganganu muna kawo su ne saboda su zamanto matsayin shimfiɗa an gane ko? akwai maganganu daban-daban malam ya kawo magana ta abu abdullahi al-qurtubi an gane ko wadda imam al-qurtubi ya kawo riwaya daga ali ibn al-ja'ad a safha ta goma magana tana da tsawo akwai magana ta imam suyuti an gane ko cikin al-itqan fi ulum al-qur'an in kun ka duba safha ta 11 akwai magana ta al-imam abu sulaiman hamd bin muhammad bin ibrahim al-khattabi magana ce mai tsawo akwai a safha ta 12 magana ta ibn sallah al-jumahi an gane ko wanda ya kawo magana ita wanda take mai tsawo a cikin muqaddima da yayi cikin ulumul hadith kaga cikin ulumul hadith ne amma ka magana kan muhimmancin larabci to sannan kuma ya kawo magana ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a safha ta 13 an gani ko za mu ɗan taɓa daga cikin shi kaɗan ba duka ba bayan malam ya kama ganganun malamai a wannan safha ta sha uku ya ce wa akhtimu hadhihin nusus bi qawlin li shaykh al-islam ibn taymiya ma'ana bayan ya kama ganganun malamai ilimi ya gade ba wai ka san abu guda ba a ka san abinda malamai suka ce idan kana son ka gane mutum yayi karatu ko bai yi karatu ba idan kana son ka gane mutum yana bincike ko bai bincike zan baka wani sirri ko ban son ka bani ko dala kyauta ruwan Allah zan baka da kajin mutum na faɗin matsaloli yana faɗin littattafai da shafi to yana nuna maka yana karatu da kaji mutum na cewa malam wane ya ce kaza a cikin littafinsa da malam wane da malam wane ko da bai karanto ba to ya nuna maka wannan mutumin bai karatu ne amma da kaji mutum na karatu har shi kare ba ka jin malam wane ya ce kaza a cikin littafin littafi kaza to galibi hira ta yake muku baya bincike kun ga wannan malamin babban malami ne fa amma tun farko kuna jin ya ce alqur'ani dai shine karshe ko ya tabbatar da muhimmancin larabci ga kuma magana ta magabata ta sayyidina Umar ibn al-Khattab ga magana ta wani ga magana ta wani a littafi kaza ga magana ta wani a littafi kaza bayan shi malami ne fa idan ya ga dama ya faɗa ko bai ce maka ba an faɗa a wuri kaza za a iya karɓa saboda an san ya taka babban mataki na ilimi amma munin sai mutum ya zo kawai bai duba littafi ko guda ba bai yi nazarin littafi ko guda ba ya ɗauki larabci ya ce wa ƙala kan yalla dai ga yadda ake nufi ya za a karatu da yalla mun gane wannan da kyau shi yasa muke son ɗaliban ilimi mu gyara manhajinmu na ilimi ni ba ina so in saba ma wani bane ko in saba ma wani ko in saba ma wani wannan idan wannan hanya ce mutum ya kama ya kama hanya halaka kana jiran wani da ya ce abu halat ne ka ce haram ne in yace haram ne ka ce halat ne kamar da yan shi'a suka ce ma magoya bayan su idan ka zo a gari babu malamin shi'a sai ka je wajen malamin sunna sai ka yi tambaya idan ya baka amsa to ka yi aiki da sabanin abin da ya gaya maka ka dace da abin da Allah yake so in ya ce ma abin nan haram ne to ka mai da shahalat kawai kai ka ɗauke shahalat in ya ɗauce halat ne ka ɗauke shi haram to yana daga cikin abin da ke sa wa ɗalibin ilimi rayuwar shi ta lalace ya zama bai da aiki illa jiran wani in ya yi kuskure ya bayyana kuskuren sana a ce ya yi karatu ba wannan ne maksad ba waɗanda Allah ya ba girma da daraja na farko ba wanda bai kuskure abu na farko kenan na biyu ba dole bane sai na kira sunanka da unguwarka da kasarka ko wani abu sannan ba dole bane ma in ce kai kuskuren tana yiwa kuskuren ne nayi a'a yana yiwa ni ne ban fahimta ba an gane ko shi yasa mu dage mu yi karatu kafin mu yi ma addini hidima kowa yana da izinin yi ma addini aiki amma da sharadi ya zama to ka iya ko da kana ganin kayi saurin fara wa'azi wallahi yan lokaci dan lokaci kadan da an saurare ka an kaji baka da mustawa na ilmi wallahi baka sauraruwa saboda mutum ko makiyinka ne idan abin da kake faɗa na ilmi yana amfanuwa da shi wallahi zai saurare ka amma sai dai ya zama to bai kaunar ka to wannan ba matsala bace haka Allah ya ce ba'dukum li ba'din adu babu da zai yiwa a so wani mutum a duniya ko a so shi a duniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya cancanta da wannan amma hayyan mutu bare batun kasar su har cikin family din su yana da makiya da haka wannan ɗabi'a ce ta rayuwa kada ka damu kuma maƙiyi ni'ima ne wani ya ji an ce maƙiyi ni'ima ne ce kai mallan wagga magana ha ina shan wuta da yawa ha ko ba haka nan bane da baka da maƙiya da ka san baɗe ka lalace da baka san wani abu akwai magana da kana son ka faɗe ta wallahi saboda maƙiyinka baka faɗi akwai abin kumiyar da kana iya yin ɗari amma saboda maƙiyinka ko guda ba za ka aikata ba kana taka tsantsan ka ce bari mu diba babu sunan ai sun taimaka maka idan baka da maki wani lokaci baka zama nagari to shi yasa duk abin da kaga Allah yayi adawan nan da kake gani lalle tana da ciwo a zuciya amma kuma tana taimakon ka ne baka sani ba sai in ana nuna ma kiyayya da adawa lokacin nan ne kake wato tashi ka harzuka ka nemi naka na kanka to in ba nuna ma adawa ba shikenan shi yasa kada ka damu da adawa ko 'yan adawa ba wajen cin siyasa muke yi ba ko ba haka ba a'a ka kalli abin da ɗan adawa ka ya faɗa in kuskure ka yi ka gyara in kuma hasada ce sai ka mai addu'a Allah ya shirya da shi an wuce wannan wurin to don haka kar ka san tsammanin Allah yana yin abubuwa ba hikima kai ne baka fahimci hikimar ba wata kila mun gane wannan ko to don haka kullum in kana son ka gane mutum malami ne yana ta'amuli da abin da malamai suka faɗa malam wani in aya ce zai ɗauko tafsiri biyu ko uku wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza ko da zai kara da tashi fahimta amma dai ya gina akan fahimtar magabata in hadisi ne malam wane ya inganta shi in an yi ittifaki magana ta kare in an yi sabani da wane da wane sun da'afa hadisin nan da wane da wane sun inganta shi kuma muna ganin bai inganta ba saboda dalilai kaza ko ko mun karkata bangaren waɗanda suka inganta shi saboda dalilai kaza magana ta kare fiqhu ka dauko fiqhul muqarrab malam wane ya ce kaza dauki ma littafi mai sauki wanda nan a kasashen mu akwai shi bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-hafid sai ka maganganun malamai ya ka ya kawo sabanin su ya ka dalilan sabanin su sai ya taimaka maka ka waye ma duniyar ilimi amma in ka zamana haka kawai kai duk abin da ka sani shine ilimi duk abin da baka sani bane kai- ba ilimi bane to a ina kake ka samu wannan wa ma utitum min al-ilmi illa qalila abun wasace kulli man yadda'i fil ilmi ma'rifatan ko ko falsafatan ne sun ka gyara sun ka ce ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiyahu mu koyi ladabi na ilmi mu koyi ladabi na tattaunawa ba rigima muke so ba hujja da dalili ba sai na taba garin ku ba ba sai na taba kabilar ka ba ba sai na taba yaren ka ba ba sai na taba halittar da Allah ya ma ba duk wannan shirme ne in ka zagi garin mutum don saboda ya faɗi wata mas'ala ai wannan ba shi ake kallo ba shi ya zaɓi a haife shi a wannan garin ba in ka zagi jihar su ba shi ya- ba shi ya zaɓan makan shi a haife shi a wannan jihar ba idan ka zaɓi ƙabilarsa ba shi ya zaɓi a hitar da shi cikin wannan ƙabilar ba idan ka zagi yarensa ba shi na ba kan shi wannan yaren ba kuma ba shi ya halicci yaren ba Allah ne ya halicci yaren idan ka zage shi a matsayin dogo gajere ko ba haka ba yau shi ya zaba a yi shi dogo ko gajere ko fari ko baki wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhta shi yasa wannan duk abubuwa da suke nuna wani lokacin akwai kiyayya ta boye wadda ba ta da alaka da addini ita ce ake son a bayyana amma tunda ana son a nade da addini sai a je gidan rediyo ko TV ko a dauko WhatsApp ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim an ramu ja aya in an ramu ja aya sai ka ka ka dauki sunan mutum koko ka fakai ka fake da ayar an san in kai yi bayanin duk wanda yake wannan yankin ya san ko da wa kake ba wannan ne bukatar mu mu bukatar mu mutane su fahimci addini su yi ma addini aiki wannan shine kawai mun gane ko to mu karkare da wannan magana saboda lokacin mu ya fara karatuwa yace wa akhtimu hadhihi an-nusus bi qawlin li shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala qala wa'lam shaykh al-islam ibn taymiyyah yake magana yace ka sani anna i'tiyad al-lughati i'tiyad al-lugha in an ka ce i'tiyad na asalin daga al'ada ne ma'ana lazimtar lugha dan da Hausa ba a cewa al'adantar lugha sai a ce lazimtar lugha lazimta ilimin lugha domin ilimi ya gadi cewa sai ka jajirce yau da gobe jibi da gata zaka fahimtar inda aka sama ka ba a zama malami baina ashiyatin wa duhaha اعتياد اللغة لزمت اللغة لعلم مك اللغة يؤثر في العقل زي مك تاثيري يؤثر زي مك تاثيري أتكين هنكلنك والخلق ده ɗabi'arka ba wal khalq ba waddin da addini yace ta'firan qawiyan bayyana tasiri mai ƙarfi bayyananne ne mi yasa saboda kana ƙara ilimi ne kana ƙara fahimtar waɗansu abubuwa da baka fahimta ba hatta da iliminka na addini idan ka fahimci wata fatawa ba ka gane kuskurci sai ka karanta waɗansu littattafai sai ka dawo kan wannan magana kaga ya maka tasiri abin da ka karanta a yanzu to haka lugha take duk wanda ya karanta lugha ya san lugha da kyau ya san adab da kyau idan yana tafsiri ko ya dauko hadisi zaka ga sai yayi kokarin bayyana waɗannan ilimin muka shi yasa malamin da ya iya fanni ɗaya in yana tafsiri fanni ɗaya ne za ka shi yanzu mutumin da za ka isi fiƙihu ɗaya fahimta to in ba an zo ayoyin fiƙihu ba wallahi ba ka taɓa jin yana dogon bayani to amma malamin da ya san fanni biyu ko uku ko hudu sai ka iske kowane fannin sai ya taɓo ba tare da ya zarfafa ba ya ce muna da i'rabi ga fa'il ga maf'ulun bihi sannan ka ji ce wagga kalima asalinta kaza ilmul ishtiqa daga nan aka cira tota kaga hadisi sun fito ya zo ko fiqhu ya kawo ya kama ganganun malamai yayi jam'u ko ko tarjihi ya dauko hadisai hadisi kaza da hadisi kaza wannan ya inganta wannan bai inganta ba ya kawo ka'ida ya ce akwai balaga ta alqur'ani a wannan gurin sai ka gane kowanne daga cikin waɗannan fannunukan wannan bawan Allah ya samu nashi rabo mun gane wannan da ke ko yace wa yu'athiru aidan fi mushabahati sadri hadhihi al-umma shaykhul islam da ibn taymiya ce in kana koyar yaren larabci kana koyi ne da magabata duk da yake sahabbai ba su koyi nahwu da sarfu ba amma su larabawa ne ba sa buƙatar a ce musu wannan fa'il ne ko maf'ul amma su larabcin suna yin shi ne bis saliqa da ɗabi'a kenan yace min as-sahabati wat tabi'in kai koyi da sahabbai kai koyi da tabi'ai an gane ko wa mushabahati wa mushabahatuhum tazidu al-aqla wato wad-dina wal khuluqa yin koyi da sahabbai zai ƙara maka hankali ma'ana hankalinka ya ƙara nuna waddina kuma addininka wal khuluqa da ɗabi'o'inka na gari wa aidan shekul islam ibn taymiya yace fa inna nafsal lughati min ad-din kai ƙarshe shi yaren larabci ma wani juz'i ne na addini don idan an ka ce ba za a karanta larabci ba ba za a fahimci alkur'ani da sunna ba in dai faransai ɗaya za a yi da english a ce wai kai kayi lakol kayi boko shikenan da kayi angle shikenan kai ka zama malami Mm-mm, wallahi bai yi ba in tabe yan boko nan da suke ganin su ne suka fahimci addini malamai ba su fahimci addini ba wannan wani tarko ne shi ɗan ya'aza a ita tarjama ba ta iya zamantowa ɗai da wanda ya je ya ɗauko a asali tana yi wa idan mutanen da kake cikinsu kafi su ilimin kai ne za ka taimake su ba laifi amma dai ka ce a kai malamai ma na addini za ka fito na fito da su saboda an baka tradiction wallahi akwai matsala ya kamata mu koya mu kan juna gaskiya mun fahimci wannan da ke ko yace to wa ma'rifatuha fardun wajibun kaji koyar larabci abu ne wanda yake matsayin wajibi wajibi fa inna fahmal kitabi was sunnati fardu domin fahimtar alqur'ani da sunna wajibi ne tunda ba a yin aiki ba a fahimci nassi ba wala yufhamu illa bi fahmi al-lughati al-arabiyya ba za a fahimci alqur'ani da sunna ba sai da mi sai da larabci ko shari'a ba za a fahimce ta ba sai da mi sai da yaren larabci yace wa ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibu duk abinda wajibi bai cika sai da shi ya zama ya zan wajibi wata ƙa'ida ce usuliya an gane ko? ƙa'ida ce usuliya idan mutum zai yi sallah zai yi alwallah ko zai yi alwallah ba to idan mutum bai yi alwallah ba zai yi sallah ko ya yi babu ta to kenan tun da sallah ba za ta yiwu ba sallah matsayin mi take wajibi ko to ana iya sallah ba ai alwala ba to tunda wajibi ne ai sallar farilla to kuma wajibi ne ai alwala dan la yatimmu alwajib la tatimmu as-salatu illa bi illa bil wudu'i aw at-tayammum kire ya zan wajibi ashe ko tunda ba a iya kai a fahimci alqur'ani da sunna sai an fahimci larabci to kenan koyon laran larabci ya zan ya zan wajibi faga kaida ce usuliyya ثم إن منها ما هو واجب على الأعيان sannan ya ce shi koyon larabci min hakinan min urumin lughal arabiyya ko min lughatil arabiyya ma huwa wajibun ala a'yan akwai wanda yake fardu ainin da in an ce fardu ainin abu ne wajibi akan kowa ko akhdari littafin da muke karatu yake cewa awwalu ma yajibu ala al mukallaf tashihu imani thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi ba wanda zai maka sallah duniya dole sai kaje kayi sallah amma a ce al'umma ta zauna ba a karatun likitanci a wasu daga cikin su je su yi karatun likitanci wanda fardu kifaya ne idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqi yace wa minha ma huwa wajibun 'ala al-kifaya kuma akwai abin da wajibi ne 'ala al-kifaya waɗansu musulmi sun isan ma waɗansu wannan shine kadai abin da nake son in kawo wato game da koyon larabci sai safha ta sha hudu ga wata magana mai muhimmanci inda ya ce akwalus salafi wal ulama maganan magabata da malamai fil hathi ala al-ihtimam bil arabiyya wadda take kwadaitarwa a himmantu da neman ilimin yaren larabci wal hirsi ala ta'allumiha kuma a dage akan neman sanin larabci kathiratun ya ce suna da yawa to mu tsaya bakin kasiratun ɗin in an ce kasira abu yana da yawa aiki nan nan wanda ne baka misalai ne kawai ne tsakaru ko dai zuwa muka yi muka ce alkur'ani ya sauka da yaren larabci kuma allah ya nuna muhimmancin larabci a cikin alkur'ani wannan ɗaya kaɗai ya isa to kuma an kawo maganganu na salaf yana yi wa waɗansu cikin sanadikinsu a iske akwai rauni amma dai in mun kalli alkur'ani ƙarshe ne sannan waɗanda afarkin daga sahaba da kuma tabi'in ba za a ce dukkansu ba su inganta ba ina fata ana fahimta ta to da haka wannan shi ne takaitattar muƙaddima insha Allahu rabbul alamin idan muka zo za mu tashi a babi na almizan as-sarfi a safhata sha biyar insha Allah ta'ala to insha Allah ta'ala idan aka yi sallah a zahar aka ƙari tun da yau ne muka so a fara karatu karfe tara eh karfe goma muka so a fara a yi awa uku kuma Allah bai kaddara ba to yau da yake ranar farko ce mun yi muƙaddima muna son bayan sallah yan uwa su yi haƙuri a samu kominti hamsin bayan sallah a shiga cikin karatun gobe karfe goma na safe kowa ya kasance yana halarci a yi awa ɗaya goma zuwa sha ɗaya a ɗan huta kaɗan sha ɗaya zuwa sha biyu a ɗan huta kaɗan sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya sai a ɗan huta kuma sai zuwa banda gobe idan Allah ya ƙaddara akwai rayuwa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya karɓa muna ayyukan mu gaba ɗaya nan zan dakanta a yanzu abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته